أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi da ya sake haɗe mu a wannan masallaci mai albarka da ke nan a garin famfo kan titin birnin Kebbi Road da ke nan jihar Sokoto inda muke ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a kowane yammaci ko dare na wannan wata mai albarka na Ramadan. yau muna sha biyu ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya daidai da daya ga watan march na shekara ta 2026 miladiya wannan shine darasi na sha biyu a cikin tafsirin suratul baqara inda a jiya mun kwana a cikin aya ta 275 wanda a yau ma insha Allah za mu ci gaba da tafsirin wannan aya kamar haka akwai tambayi guda uku da muka je da su a jiya wanda ke tambaya ta farko ita ce hukuncin yin alƙunuti a cikin sallah asuba menene hukunci ya inganta ko koyaya to zance mafi inganci shine bai tabbata ba bid'a ne cewa duk sallah asuba sai an yi alƙunuti kuma asirce babu mai jin abin da aka faɗi wannan bid'a ne bai tabbata ba daga cikin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya fada a hadisin da imam muslim ya rawaito ta hanyar aisha Allah ya kara mata yadda yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiro wani abu da sunan addini a cikin wannan al'amari namu na musulunci alhalin ba mu ba da dama ba mun kace ayi to wannan aikin automatically ba an saba an mai da mai abini ba a bukata saboda Allah subhanahu wataala ya san ku yi ibada ku karan kanku amma ya aiko muku da mai koyowa mai karantarwa to dole babu wani abu da za a recommending a shari'a sai abinda wannan annabin ya zo da shi kuma ya karantar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi salloli da yawa asuba azhar salloli masu yawa ba a taɓa rawaita cewa duk asuba sai ya yi alƙunuti kuma asirci ba ba taɓa rawaita haka ba hasali kamar yadda idan mutum ya samu bulugul maramin adalatul ahkam na ibn hajar al-asqalani ya kawo daidai wannan babi na kunuti Anas dan Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin alqunuti illa idza da'a liqaumin aw ala qaum baya alqunuti sai in zai wa wasu mutane addu'a ta alkhairi ko kuma wata musiba ta sauka alqunuti saboda haka ma'ana sai da dalili ba haka yake yin alqunuti ba hakanan wani wani tabi ya tambayi babansa yake cewa ya abati ya kai babana sallaita khalfa rasulillah kai sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa abi bakrin kai sallah bayan abubakar wa umar kai sallah bayan umar wa uthman kai sallah bayan usmana afa kanu yaqnutuna shin sun kasance suna suna alqunuti ga sallah asuba sai ce aibunai muhdathun ya kai dana ka sani bid'a ne bai tabbata ba ba su kasance suna yi ba bisa ga wannan wato takaice sallar asuba a sirce da yin alkunuti bai tabbata ba amma alkunuti ya inganta ta fuskoki daban-daban idan dalilin yinsa ya kama wanda alhamdulillah muna ciki akwai abubuwa da dama da ke sa yanzu ai alkunuti to kuma alkunuti galiba ana yin shine bayyane mutane na jin addu'ar da ake ambatawa daga ce addu'ar da aka rawaito wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake alkunuti da ita akwai addu'ar da alhassan dan abi dan aliyu ya roito yake cewa na kiyaye wannan addu'a daga manzala sallallahu alaihi wasallam yana alƙunuti allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita har zuwa ƙarshe Allahu ta'ala alam sai tambaya ta gaba ita ce tambaya game da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana jin kunyar bawa ya daga hannu ya mai da hannun nan empty ko zero ko sifir kamar yadda ya ambata a hadisin ba tare da Allah ya karba ba wannan hadisi ya tabbata sosai yana cikin koda riyadu salihin na Imam Nawawi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka yana karfafar da mutane akan yin addu'a da kuma falalan daga hannu a lokacin addu'a sai tambaya ta biyu da ke da alaka da wannan shine yin addu'a a lokacin bayan sallar farilla wannan an samu sabani tsakanin malaman sunna game da shin ya halatta idan mutum ya gama sallah farilla ya daga hannu ya yi addu'a wanda zadul ma'an na ibn al-qayyim ya tattauna wannan mas'ala tsakanin sama da malamin suna da sabanin fahimta akan wannan ibn taymiya ibn taymiya na da fahimtar ba a yi menene hujjar su suka ce addu'a ta kasu kashi biyu akwai du'a mas'ala akwai du'a ibada du'a'u matsala ita ce addu'a ka ta matsalolinka na rayuwa personally naka ina kana bukatar wani abu kana bukatar Allah ya tsare ka daga wani abu wanda ba ka so ko kuma kake fatar ka samu to wannan ita kace mu du'a'u mas'ala sai du'a'u ibada ita kuma addu'ar da annabi ya karantar kila ta misali idan ka ga buɗe baki an ce akwai lokaci na amsa addu'a to kuma akwai addu'a da annabi ya karanta ita ce zahaba dhama wa batallatil uruq wa thabata al-ajru insha Allah wannan addu'a ana ce mata du'a'u ibada to in kuma ka daga hannu ka ce ya Allah kai min kaza kai min kaza sai a ce du'a'u mas'ala kowace ta inganta a gurin to ma kuma game da sallar farilla sai suka ce ba a rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana du'a'u mas'ala bayan sallolin farilla abinda aka roito du'a wa ibada da ya sallame sallah zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram har zuwa ƙarshe shi abinda sahabbai sun karoito yana faɗa don haka yin wata addu'a ta buƙatar ka to kamar ka saba ma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake yi suka dai kawo hujjoji da yawa amma zance mafi inganci kamar da shi ibn al-qayyim ya kawo yace gaskiya ana yi saboda me duk bayan wani aikin alkhairi da kai akwai addu'a da Allah ke amsa haka sallar farilla aiki ne na alkhairi bai hana don kaya waɗancan addu'o'i na du'a'u ibada kai du'a'u mas'ala dinka an fahimta ko amma wani da ka tashi kana addu'a sai ce a ai sai ka tashi kayan nafila tukun sannan kai addu'a in kana bukata addu'a don da ba a samu nassi da ya hana ba wallahu ta'ala alam za mu ci gaba da tafsirinmu a inda muka kwana a jiya inda Allah ke cewa allazina ya'kuluna riba
bismillahir rahmanir rahim a gaishe ku الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسح ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
wannan kamar yadda muka fara karanta jiya cewa ita riba nau'i ne na hanyar samun kuɗi da suke amfani da shi a lokacin jahiliya wanda har a yanzu ya zama shi ne hanya ta samun kuɗi ga wasu wanda musulunci ya haramta wannan kuma riba ta kasu kashe biyu kamar da muka ambata akwai ribar fadl akwai kuma ribar nasi'a riba ta fifiko saboda ila kama wani wata alfarma wanda kamar yanzu misali bankuna sukan ba da bashi bashin nan akwai kuɗi da ruwa yasa lokacin da ka buɗe akawun ko kuɗin da ya basu da sukan sa maka interest wani kaɗan jefa maka su kaɗan kaɗan saboda mai sun ba wani rancin kuɗi sun cika mai kuɗi da ruwa kaga da kuɗin kana shi yasa wasu malamai suke kyamatar da mutane game da banki gaya dai sai a ce ma lalura ce ta sa a buɗe bankunan ga waɗanda babu na musulunci wanda babu riba a cikin su saboda mi na ɗaya dai sukan ba da rance kuma in sun ba da rancen nan sukan yi kuɗi da ruwa wanda kuɗi da ruwa riba ce an fahimta ko a ranta maka dubu ashirin a ce sai an ƙara maka ko da ko kaɗan ne ba dole sai ko ya yake in dai ƙari ne da sunan rance riba ne annabi ya ce kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba duk rancin da ya ja wani amfani to riba ne an fahimta ko don haka ka kai kudinka an je an ara ma wani don da kudinka in kai ba aje su ya kai ba shikenan sai nan daga todi ba transaction akai da su in ka aji 100 yanzu yanzu yana tawa shi ko a bashi su ko a ba wani mai harkar giya ko mai alade ko mai wani abu to shi yasa alal lalura ne muke ga waɗanga bankuna Allah subhanahu wataala ya samu dace akwai bankuna da ake cewa na musulunci waɗanda suke suna kwatanta ko kamar su Jaiz Bank da su Taj Bank da sauransu duk da yanka saurari bayanin Malam Albani Zaria yana cewa kusan yanzu babu wani banki ma na musulunci kawai abin gare ni sai da ce to wanda ya ce na musulunci ne ai kaga shi wanda bai ce na musulunci ba na musulunci bane ana dan kyautata mai zato ko ko ka zo irin masu buki su tafi su canza kuɗi a bahu sabbi sai a rage duka shi ma shiga cikin riba shi an ribal fadl riba ta fifita wani abu nau'i guda ne amma saboda wani abu sai a fifita yasa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tabi'u dhahaba bil-dhahab illa mislan bi mislin yadan bi yadin a wani yace ha'an bi ha'in kada ku yadda domin riba tana shiga wurin harkar canji yace kada ku sayar da zinari da zinari sai daidai da daidai hannu da hannu ka ba da naira dubu wadda take guda to in za a baka ɗari ana kana bukata a baka ɗari biyar biyar sabbi sai ce to za a baka naira za kana bukata a baka ɗari biyu sai a baka ɗari tara ko a baka ɗari takwas a cire ɗari biyu saboda sabbi na wannan riba ce ko ka ce ka yadda musulunci bai yadda ba ainihin yadda musulunci bai yadda ba to wannan ta gehin kuɗi kenan haka nan riba na shiga gehin abinci shi ma misali wannan yana son shinkafa mai kyau din na wadda a yaggwatte ba sai an cinta ba kai ko mai cinta gare ka sai ka ce Allah kana so ya hurhura ba sai ce to kawo kwano biyat ni ba ka kwano uku ni da adda mai kyau wannan riba ce annabi ya ce mi la tabi'u dhahaba bi dhahabi illa mithlan bi mithlin haka ne ya kawo bayanin ash-sha'iru bi sha'ir al-hintatu bil hitta yace mislan bi mislin yadan bi yadin hadisi ya tabbata cikin bukhari a khaibara bilal allah kara masa yadda sai ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama da wani dabino mai kyau fresh dabino sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki dabinon nan ya ce a'a a kullu tamrati khaibar haka za yanzu duk dabinan khaibar haka suke ashe ku suna da kyau sai bilal ya ce ina ai wannan dabino da ka gani annabi mun kasance muna ba da dabinun mu kwano biyu sai a ba mu kwano guda to na yi haka ne don in kawo maka kaci wannan dabino da ke da kyau sai annabi ya ce awwa ya ce kayya ma'ana ya faɗi wata kalma ta kyama ya ce cir da wannan abu zalika ainun riba zalika ainun riba wannan ai shi a asalin riba wannan shine asalin riba ya ce la taf'al kakka sake aikata ka bilal ya ce idan har kana son dabinun ne to ka sai da wancan naka da bai kai kyan wanga ba daga baya sai ka sai wanga mai kyau to shi abba kai riba ba da ma muna fahimta ko haka riba tana da matsala tana da kuma hanyoyi daban-daban kai malamai suka ce duk da tsada kayanka na yawa suna shiga cikin riba tsada jama'a in ta yi yawa ita ba tana shiga babin riba duk wani abu da zai zama tsanantawa ne ga al'umma amma wannan ba yana nuna kakkaci riba ba shi yasa sai na amur ya ce abubuwa guda biyu na so in ji bayaninsu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani gamsashe yamin bayani da kai ne amma ban da shi annabi ya riga ya bayani duk malamai suna ce to wagga magana ta Umar mi take nuhi kamar bai annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayanin su bane kenan a ba haka ake nuhi ba shi ya so ya direct daga annabi ya ji bayanin su ya ce game da garin kaka sannan da kuma bayani akan riba an fahimta ko saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana da ƙohohi guda saba'in na haɗari mafi sauƙi daga cikin shine mutum ya zina da mahaifiyarsa kako ba ƙaramin bala'i ba ne don haka duk wata hanya da za a tsananta ma al'umma to riba tana shiga ciki amma asali riba tana shiga ga abubuwan guda biyu ta fifiko ta hanyar kila kuɗi in dai ba kuɗin na bambanta ba kamar kuɗin najeriya da na nijar kaga akwai bambanci kima amma in dai naira ce ba a fifiko tsakanin wata da wata don wagana sabuwa wagana tsoha duk babu wannan bambanci haka nan riban nasi'a shine idan karanta mu mutum kuɗi suka kai wata kaza ka ce sai ya ƙara ma kaza to shi ma riba ta shiga ciki amma bai hana nasu wayar ga dubu hamsin sai ya zo sai shi ke na abdullahi ya ce a mana sai don mewar ga sai ce nawa ka sai sai ce na sai dubu tasa'in sai in sai da mai a ce na cire ba riba ne ce an bayyanta ko riba ne ce don haka Allah subhanahu wataala ya samu dace to shine Allah subhanahu wataala ke tsoratarwa game da wannan yake cewa allazina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba la yaqumuna ba za su tashi ba ranar alkiyama illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu shaytanu sai kamar yadda wannan da shaydan ya buga yake tashi min almas saboda shafar da shaydan ya masa a gobe kiyama kaga cikin ga aya kamar yadda malaman aƙida suke tabbatar suwa ya tabbatar da cewa aljani na shiga cikin jikin mutum don ko wasu waɗanda ba su fahimci inda an kai ba sai su ƙaryata ina iska ai ƙarya ne wato ƙaryata abin da yake waƙi ma ni na rasa mami zan kira shi mana abin da aka gaya nan zahiran bayyane in ban da shi yarinya nawa ce aka sani bai kirki mai hankali aljanu za su buge ta bata iya wani ɗumi ba na wata ƙasa ko wata jiha ta kama yi ne kuma ko turanci ma bata iya bata kama yi duk kuma a ce shiriri ta tashe dana ta don kusa a kuma su aljani bai shiga cikin jikin mutum kuma ahalu sunna na ta suka ahalu sunna na ga alqur'ani Allah ya ce ya buga misali da wanda zai tashi gobe kiyama yana mi Allah ce ami yace illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ashe qur'ani ya tabbata shaytanin aljani na shafa yana taba mutum haka annabi ayuba ya ce anni masaniya shaitanu bi nusbin wa azab shaitanin aljani ne ya shafe ni da musiba da ciwo don haka wannan kuskure ne babu shakka aljani kamar yadda annabi ya tabbata a hadisi yake cewa inna shaitana lalle shaitan yajri min ibn adam majrad dam yana gudana yana circulating cikin jinin mutum kamar yadda yana circulating cikin jikin mutum kamar yadda jini ke circulating ga mutum shaidan yana da wannan dama kawai ko nemi tsarin Allah daga gare shi kuma in ya shiga ai za a je asibiti su rasa gane ciwon qur'anin nan dai da Allah ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin waraka ne to ta hanyar shi kuma za a fitar da wannan aljanna sai dai ya danganta su masu hitarwa da wanda ya karkace ma gaskiya da wanda asaman gaskiya madaidaiciya amma babu shakka aljani na shiga jikin mutum kuma ana fitar da shi da izinin Allah Allah ya muna kariya ƙaryata shi ƙaryata nassoshi ne na alƙur'ani ana magana da aljani magabata sun yi ibn kasir ɗin nan mai tafsirin nan a cikin cikin suratul jinni ya tabbatar da imamul a'amash ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi yace ya tattauna da aljani ga yana dubi da shi amma bai gani ne cikin suratul jinni tafsiri da ya kawo sai da kawo wannan magana amma yau wai mutum na cewa gani alu suna sai ce ai bokanci ne aka cewa kana magana da aljani ita wagga yarinyar aljanu sun buge ta kun ce kanta ta inda boka yi don shirka na ko ba haka bane mun yi ittifaki nan to kuma an zo asibiti babu magani shin sai ta tabbata da ciwo ta ga babu adalci ciki don ga ka'idar musulunci musulunci bai taba raba ka da wani mugu aufa ce ya baka maka abu mai kyau musulunci bai taba haka nan ba da musulunci ce la ilaha zai ce illallah an fahimta zaka duk lokacin da ka raba mutane da wani abu na mugu abu to ka musu na alkhairi Ahmad ya ce sai da ma ya tambaye shi suka yi hira sosai kamar da yake a cikin Ibn Kathir kamar da baka ambata to sai Allah subhanahu wataala ya ce zalika bi annahum wato abin da yasa qalu su mushrikai sun ce innamal bai'u mithlu riba ai ciniki babu bambanci da shi da riba ai kasuwanci da shi da riba duk ɗaya suke wato sun ma maida malamai suka ce wannan tashbihi ne balir wanda ya kai matuƙa domin marmakon su ce innamar riba misalul bai ai riba kamar saye da sai su ana duk dai hanya ce ta samun kuɗi sai sun ka ce a'a ai riba ai kasuwanci kamar riba ne ma'ana sun ma hi ɗaukar riba shi ita kasuwanci don ta haka kuɗi wato game da ayat ذلك بأنهم قالوا سنت إنما البيع مثل الربا ai ciniki saye da sai suwa kamar riba ne marogon su ce riba kamar saye da sai suwa ne wannan shine kalbin abin da addede kiyasin akasi to wato ba su ko ganin riba wani lahi ah don karanta mutum dubu biyar ka ce in tashi biyan kai baka dubu takwas mi Allah ya kasu ha gari su mushrikan makka to shine Allah ce shi a babban lahin su to ka lura yanzu yahudawa kana ma ce musu riba ba ta da kyau kana ta ka ce bankunan ga ai bai dace in sun ba mutum rance ba su su kara mai wani abu ai su ba su ko fahimtar ka shine zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba haka nan kun sani ma'aikata ma'aikatan gwamnati musamman da kamfuna da ake ba su rancen nan eh na mashin da abuwa kai Allah shi ka Allah shi nisan ta wannan abuwa a ba su mashin sai a zo da shi a sai da musu shi kila dubu ɗari da baya sai a sai shi dubu saba'in kuma sun tashi biya sai sun biya kusan dubu ɗari da hamsin musamman local government an bayan da ko kai Allah ji kan mala albani ga zama mala albani na taɓa ma'aikatan local government to Allah ya ba kowa mahita ta alkhairi Allah ya wadatar da mu ya gamsar da mu to Allah ya ce wa ahallallahu albai'a wa harrama riba Allah ce ya halatta sai da sai su ya haramta riba ba dai suke ba amma su dan ga kahirai sun ma mai da riba ta mahi don ita take ka musu kuɗi Allah ce ya halatta sai da sai suwa ita kan sai da sai suwa ya halatta ta shi ciniki na kaso abu dubu biyu ka sai suwa dubu uku ko dubu hudu ko gwargwaro yadda Allah ya baka an bayyanta an waɗi cewa riba ba ta yawa sai dai kada ya zan shi an manu haka in ka mai da ita kullum su haka sai ka buge mutane to nan riba na iya shiga amma sa'a an bayyanta ka samu sa'a gwargwaro ka kimanta a yanzu ko hinga in dubu biyu na so shi misali sai a tana so shi dubu biyu daga kano na zo na kankasa abina sai ni ce dubu bakwai bakwai zan sai suwa ai in ka gana ma ka sai na an ka gana ma ka wucewarka matakin farko kenan ban yi laifi ba saboda nami zan diba ga tarasfar ga kaza ga kaza duk yana da kyau a sa shi cikin kasuwanci ga wahalhalun da na sha da sauransu to amma in haɗin ni sai suwa dube ina samu to ga ka'ida in sai suwa dube ya yi saboda sauƙaƙa ma al'umma saboda annabi ya addu'a ya ce rahimallahu abdan samhan idza ba wa samhan idza shara Allah ya ji kan mutumin da in ya tahi sauwa zai sau cikin sauki in taho sai suwa zai sai suwa cikin sauki menene ma'anar iya tahi sayi ai zaka ce ai kowa na so ya so cikin sauki a'a kakka matsa ka yi talaci ka yi talaci sai ka kashe shi ko mai abin nan yanzu wani ko kwai da kwai zai sai ga wata fa to Allah ke ku ki ƙara ba ki kyauti duk sai ya kashe ta in mai dawo ta tsohuwa ta tahi ta yi dawo na jikka zai sai amma sai ya ta bala'i a ƙara mai kololo guda irin masu sana'o'in nan ma na arake da kankana da irin irin dai waɗannan masu ƙananan sauyi kai da adda dama kamata ma ka ƙara musu amma sai ka ga ka alhaji wallahi ai ta cinikin naira 20 mutala da kai wazo biya bai dace ba haka nan jama'a wallahi from mansur da a cikin alkhairin shi Allah kara mai lahiya da imani da takawa da sauran malamu na sunna yace da dama wani bi zai zo sai arake ba arake ku sai sai barin ɗemi ya kara ma wannan mai arakin jari ko na abu ire irin wannan alkhairi yayi karanci ga mutane ka ga mutun da mota ce amma ana ta bala'i da shi akan canjin arake ya ƙi mama mai fiya wata ma canjin naira goma ko naira ashirin ka zo hajiya halima ka sai ruwan fiya wata ga almajiri wai ka tsaya sai ya samu canjin naira goma ya baka abinka ko murtala sai ka ce ta yi ka ba shi wazo biya ka ɗauki guda ka ta yi ka sai ya ji daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min duk wanda ya sa wani farin ciki cikin zuciyar mumini Allah zai sa ya farin ciki gare shi gobe kiyama don haka uwa musulmi yana da kyau mu kula idan sa'a ta zo maka ka sai abu kaza sai kawai ya zo baka riba mai yawa babu lahi wannan wanga rabo ne zalika fadlullah amma kai ka yi tsaye akan sai abin nan kaza kuma ko ba haka nan makara samu to kuskure ne riba na shiga ciki domin menene dalili na haranta riba saboda kara tsananta ma al'umma domin akwai wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam dan kasuwa abdullah dan umar ne abdullah dan umar domin dan kasuwa ne babba yace nazo kasuwar madina ne na sai kayaki imamu ibn hajar ya kawo hadisin ne karkashin babin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wanda ya sari ya sai da kayan da ya sari daidai inda mai gida ne misali sakkwato ka sai ya shago kaza kana gama sayayya to kuskure na nan ka sai da naka kai haramun nan an fahimta ko ko ko yanzu ka gama cinikin akwai yagga sai ga wani ya taho ka bari hawan ga ya wuce shi ya ƙa'ida ma to ya ce ina sayan kayakin nan faja a rajulu sai wani mutum ya zo fa a tsani min ribhan hasanan ya bani riba mai yawa riba da talunka ta abin da ma ya sayi ya ce to sai ni sauri in bugi hannun don ga ƙa'ida su in ka yanka haka to an riga an ƙulla ciniki ba magana walwaliya ni ta in buga hannu ne domin mu zartar da wanga ciniki bisa ga al'adar su ya ce fa a kaza biya di rajulun min wara'i sai wani ɗaya riƙe mai hannu ta baya ko da ni juya sai na ga ashe ɗaya na daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunan sahabin na banda amma da ni sai ce a annabi ya hana a sai da kayayyaki inda an kace su sai to shikenan ko sai ne dole ne ya yi wannan cinki ka riba to haka babu laihi idan Allah ya koro maka riba mai yawa ka ce amma kada ka rike wuta ka ce kai sai abin da ya kai adadi kaza Allah subhanahu wataala ya samu dace kuma irin wannan ma bai kasuwanci ba dole wani ka sai dan mai haka wani ka sauko kasa haka kasuwancin yake akwai wani mutume na ya ma ta hi umara shekaran jiya ya taɓa min tambaya yake cewa kemis na gare su yace to abinda ka damu ne musamman magani bai aje mai kuɗi guda wanga na ya taho ya ce mai kaza wani ya taushi ko ce mai kaza wannan bai zama lahi da daɗe a lokacin na ce a bai zama lahi ya ce don abin da ya sa suka haka nan waɗanda a irin 'yan kusa-kusa ko ka faɗa musu sai sun nemi a rage to kaga za a shiga cikin abin babu riba to shi yasa ya ka bambanta abin ga shi wanga da ya san ko an ce mai sai ya ce kaza to sai ya sa mai 'yan kuɗi da ya koda dai ya rage dai a dawo daidai an fahimta ko sa akwai haka nan shi yasa haka jin 'yan kasuwanmu na ce a sama suna ko ai gaza babu da hisa sunan babu laihi Allah samu dace abinda abba a so a yi taran tiran ko ƙarya ta shiga matukar ba a yi ƙarya ba ga lamari babu laihi kai tsayin ka akan cewa kaza in ya ce a mai sauƙi ka rage ƙarya ba a son ta shiga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan masu cinikekeniya sun kai ciniki ba su yi ƙarya ba ba su ɓoye aibi ba to za a sa musu albarka a cikin kasuwancinsu idan ko suka yi ƙarya suka yi zalunci to za a ɗebe albarka abin da a cikin kasuwancinsu babi na kasuwanci jama babi ne mai faɗin gaske sosai a cikin littafin fiqh babul mu'amalat to shine sai Allah yake cewa faman ja'ahu maw'izatun min rabbih duk wanda ya samu wa'azi daga wurin ubangijinsa da yana aikata riba yana cin riba kuɗi da ruwa fantaha sai ya hami ya bari daga yanzu da ya ji karatu cewa riba haramun ce ga laihinta ga kaza falahu ma salafa to abin da ya shuɗe an yahi mai duk dukiyar da ka tara kamin haka babu lahi ba za a ce sai ka barar da dukiyar nan ba saboda da riba ka tara ta wannan aya tana cikin ayoyin da suka tabbatar da duk laihin da kai in dai ka tuba to kamar da annabi ke cewa al-islamu yajubbu ma qablahu wa tawbatu tajubbu ma qablahu tuba duk abin da kai in dai ka tuba tuba ta watan nasuha to ka ba a kama kar abin da ya wuce bisa ga wannan wani ya tuba ya ce da bai sallah amma yanzu zai tuba rinka sallah sai mallaman da ba su san abin da suka sun ce to lalle ko sai ka ranka duk sallolin nan da kai shekara kaza in ba haka nan ba aikin banza na sai ya fasa to ba haka nan yanzu kawai ya ci gaba da sallah ce dai yanzu da ya tuba da al'asar ya ci gaba da sallah ce ba magana sai yayi wa azhar ko asuwa haka azumman da bai ba can bai ba a ce duk sai ya ranka su la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha don haka yanzu mutum ne ya cire ba ko misali kahiri ne yana sai da giya can da yanzu ya musulunta ya tara miliyoyin kuɗi sai aka ce mai to musulunci ba yadda sai da giya ba haramun ne sai ka ce to ai yanzu kuɗin nan nuna na giya ne dole dole yanzu sai dai kawo su ayi kaza ayi kaza a'a kamar mai kuɗi ne falahu fanta falahu ma salafa abin da ya shuɗe an ban mai babu laihi wa amruhu ila Allah al'amarin sa ga Allah subhanahu wataala wa man ada amma wanda ya koma ya ci gaba bayan ya samu wa'azi daga wurin Allah shi an yi haɗi ya ƙi bari faula'ika ashabun nari waɗannan 'yan wuta ne hun fi ha khalidun masu dawama ne a ciki allah ya kare kaga akwai ban tsoro don haka dole jama'a muna ɗaukar riba don dama mahiya laihin da aka samun kuɗi gare matsalar bari gare kuma ana faɗi ne mutum bai ko ganin kamar laihina don da dai kuɗi aka samu amma in ka kalli kamar yadda ake ta faɗi bankunan ga suna ɗan baka ko da neran nan guda ce ai nera guda in ka ɗauke ta wani kayan sata ai nera biyu gwargwaron da yadda haka transaction da su gwargwaron da suka baka interest karshen wata ko kaza ko kaza da sauransu to wannan abin yana da kyau ka kula da shi kada ka ɗauke shi ba koyi ba yanzu in ka hisuwa ka ka rinka kiyaye shi ko nawa ne in ya taru ka je ka yi sadaka shi yahi alkhairi kada ka sa cikin dukiyarka to sai Allah subhanahu wataala ce
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم
sai Allah ce yamhaqu Allahu riba Allah na share albarkar riba duk dukiyar da an ga tara da riba to ba ta albarka wa yurbi sadaqat ita kuma sadaka Allah na lunka ta gobe kiyama gare shi wallahu Allah la yuhibbu kulla kafarin asim baya son kulla kafarin kafiri asimun mai sabo amma asalin kalma kafar ala wazni fa'al sigatul mubalagha ce a sarfu amma laysa ala wazniha za a fassara ta ala wato Allah bai son duk wani mai kafirci ko mai sabo ba za a ce mai yawan kafirci mai yawan sabo an ka ce haka nan kenan yana son wanda bai yawan kafircin bai yawan sabo don haka ba laysa ala babiha sai Allah ce innal ladina amanu
innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamus salah wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
to sai Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina amanu wa amilus salihat lalle waɗanda suka yi imani suka hanu daga duk abinda Allah subhanahu wataala ya hana su suka yi abinda duk Allah ya umarce su wa amilus salihat suka aikata aiki nagari aiki nagari shine ya samu sharuɗa guda biyu al ikhlas wal mutaba'a yazan an yi dun neman yadda Allah bisa ga karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam wa aqamu salata kuma suka tsayar da sallah wa atu zakata suka bada zakka lahum ajruhum inda rabbihim suna da lada a gurin ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma babu tsoro tattare da su ba su bakin ciki gobe kiyama Allah ya sa muna cikin su sai Allah ya ce ayyul ladina amanu
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين
sai Allah subhanahu wataala ya sake ainihin kira kamar da ibnu kasir ke cewa yaqulu ta'ala amiran ibadahu almu'minina bitaqwa sai Allah ya faɗa yana mai umurtar bayansa da su ji tsoronsa nahiyar lahum amma yuqarribuhum ila suqtihi wa yub'iduhum an rida kuma Allah na hana su daga duk abin da zai kusanta su zuwa ga saba masa kusatar da shi da zai nisanta su daga yardarsa da kuma ainihin rahamarsa sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ittaqullah ku ji tsoron Allah ku shiga taitayinku game da lamarin Allah wa zaru ma baqiya min riba ku hanu daga abin da ya rage na riba lalle duk wanda a cikin wani lamari na riba to ya jaye hannu ne ya hita in kuntum mu'minin amma fa in kun kasance mu'mine kuke in kun imani da Allah to ku hanu domin babu alkhairi a cikin riba sai Allah ce mi
فإن لم تفعلوا فاعذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون
sai Allah subhanahu wataala ke cewa fa in lam taf'alu in ko ba ku hanu ba kun ka kibarin riba kun ka ci gaba da cin riba fa'adharu bi harbin min Allah wa rasulihi to ku shirya fada da Allah da manzonsa ku shirya Allah subhanahu wataala zai shirya yaƙi da ku ba za ku ko iya ba wa in tubtum in ku kuka tuba falakum ru'usu amwalikum to ainihin uwar kuɗinku asalin dukiyarku na gare ku wa garibat sai ku yahita sai ku anshi asalin bashin da kun gabasuwa shi wannan naku na amma ribat to ku batta la tazlimuna ba za a zalunce ku ba a ce yanzu da kun ba da riba kila ka- kun rarraba ba su suka kuma yanzu an ce yanzu an hana riba musamman lokacin da ta sauka ayat wani ya raba kuɗi da kasunan yana jiran ya ba da buhu guda in kaka ta za a bashi buhu uku ko buhu kaza kamar yankin Neja na san suna wannan wato wata ri- sai ka zo irin wuraren da haka jin abubuwa da sauransu da dai yan kasuwa da sun kasan abubuwa to sai a ce kuma duk gaba ɗaya zurin da ribata ku yahe su Allah ce a, ku an su falakun ru'usu amwalikum asalin wannan duke ta ku ita an ce ku an su amma ribar da kun ga ƙara to ita a haramun la tazlimuna ba za a zalunce ku ba wala tuzlamuna kuma kada ku yi zalunci shine ƙari bisa ga abin da kun ka basuwa kamar kenan ka'idar la darara wala dirar babu cuta babu cutarsuwa wato rance zuwan musulunci sai an kamar da bashi ya zama taimakekeniya tsakanin musulmi ba hanya bace ta samun kuɗi karanta mu wani kuɗi to kai don Allah in Allah ya taimake shi ya samu sai ya maidan maka kuma in ma ka gane wani bi amfani ne gare ka lokacin da ma ka manje sai a ce ga kuɗin nan da ka ara sai ka ji zan daɗi wallahi ka ara manga ka ara manga in dai ga amana sai ka gami ba kayan makin taimake ke sannan ka taimake shi ya ji daɗi ko gobe zai gane ka da kima ka taimaka mai wata rana kai za ka shiga wannan hali kuma sai ya taimaka ma hanyoyin samun kuɗi suna da yawa ba dole sai ka gallaza mutane ba duk wanda ya zo neman rance to cikin bukata yake kuma ka ce ka ƙara mai wani abu ai babu rahama ciki sai Allah ce wa in kana zu usratin
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة hmm.
وأن تصدقوا خير لكم hmm.
إن كنتم تعلمون Allah akbar to yanzu kaga an ce in kun ba da basussuka da niyyar a ba ku da riba sallah ce to yanzu da kun ji aya ta hana cin riba wannan kuɗin da kuka ƙara musu to za su mai da muku dai iya kuɗin da kun ka ba su ba za a zalunce ku ba kuma ba za ku yi zalunci ba Allah ce wa in kana zu usratin idan wannan da kuke bi bashi yana cikin tsanani bashi da hali ko ranta mai kuɗin nan kuma yanzu ba shi da fa naziratun ila maisara to ku yi mai jinkiri har zuwa ya samu yalwa ku yi hankuri wato Allah na jan hankalin masu hali waɗanda kila a sun suke ba da rance domin kada ka ce ko ba za ka sake ba su ba ko kabawa ne kabawa ne taimako ne Allah ne ya baka abin da har wani ke iya zuwa ya rance wani abu gare ka kuma duk wanda inda ya ranta yana mai suwa yahi wanda ɗaya da zuwa ce ka taimaka mai yahi yahi wanda roƙo ɗaya ka kawo shi inda kake amma wani kila ya rance ne wurinka domin ya je ya kasuwanci ko domin ya je ya biya wata bukata tashi wadda nan zuwa gaba zai dawo ya maidan maka kuɗinka to Allah ce fa nazaratun ila maisara ku dan yi jinkiri zuwa har shi samu yalwa hadisi ya tabbata wa kamar yadda ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Mhm. yau ga yanan wanda abu dawud ya rawaito shi da kuma alhafizul munziri a cikin at-targhib wa tarhib hadisi na 1751 yake cewa ranar alkiyama Allah zai zo da wani mutum gabansa domin a masa isabi kusa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ba wani daga cikin mu face sai Allah ya magana da shi shi da shi wato yana alkiyama yini ne da abubuwan mamaki za su faru da yawa kuma imani ne zai gaskatar maka da su wani zai ga yana alkiyama kusan shekara hamsin wani zai ga shekara goma ya danganta matsayinka da kusancinka da Allah wani ma zai ce shan an ce za a tsayawa cikin rana a yi kaza a yi kaza a ce ai an gama wallahu sari'ul hisab So, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara lamarin ah ko wannan duniya baka ga a ce akwai wahala ce a to ai ka gani ban manta ko wani mubara yace me lokaci na aji daya yaji wasu wani dan aji hudu kace wallahi kwas din nan kaza kaza sai ga shi ya wuce to wani in ya sha wahala sai ga kowa sai ya sha irin wani wahala mutane sai su fassara kansu da yadda abin da suke ka san an ce yadda kake haka fassara kowa yawwa to haka rayuwa take to ko lahira haka ne yadda wani ya ji sauki yadda wani ya ji wahala haka rayuwa take to ranar alkiyama haka lamarin zai kasance to annabi sallallahu alaihi wasallama yace za a zo da wannan bawan gaban Allah adiba sama da ƙasa bashi da wani aiki alkhairi da yi duk abin da an ka ce bai ba ma za a milta fi duniya Allah ce mi kai a duniya sai ya ce ma amiltu laka ya rabba mithqala dharratin fi duniya arjuka biha ya ce wallahi Allah an samu matsala dun ban yi wani aikin alkhairi ba ko da ƙwaya azzara da nika sa ran ka gafarta min da shi ƙala ha salasa maratin sai ya faɗi haka so uku ƙalal abdu inda akhiri ha ga na ƙarshe bayan ya faɗi haka so uku ga na hudu sai ya ce ya rab ya ubangiji innaka kunta a ataita ni fadal malin to na tun wani abu ne ka san duniya Allah ka yalwata ni ina da hali wa kuntu rajulan ubayi'un nasa na kasance mutum nake wanda ke yawan mu'amala ta kuɗi da mutane wa kana min khuluqi aljawas yana cikin ɗabi'ata ina yahi ma mutane bashin da nake bin su in an ka bincika an ka tabbatarwa ne matsaloli ne sai ci babu laihi fa kuntu aisaru alal musiri wa anzura al musiri wanda adda hali shi karan kai ne yana dan jinkirta mai wanda ko bai da hali ma ina yahi mai haka nake yi in na tura yara na nace ku je ku an su bashi zan ce musu to in kuka cimma wanda ya ce muku bai da a jinkirta mai duk lokacin da ɗiba ku bashi har zuwa lokacin wanda kuma kun ga tabbas bashi da shi to ku yahi mai fa yaqulu Allahu azza wa jalla nan take sai Allah ya ce ana ahaqqu man yuyassir ni ni ne hicincinta in yahi in dai har kai zaka yahi to na hika cincinta udkhul aljanna je ka shiga aljanna Allahu akbar wannan hadisin ba wai Imam al-Munziri kawai rawaito shi ba Imam al-Bukhari ma ya rawaito shi hadisi na 2000 na 277 Muslim hadisi na 1560 Ibn Majah hadisi na 240 duka sun rawaito hadisin haka hadisi ne ingantacce kaga ashe akwai falla ga jinkirta bashi wallahi na san mutane da yawa akan haka nan akwai wanda mai zuwa naira dubu dubu biyu dubu goma dubu kaza littafi gare babba na bashi wata ran a soke wani ma haka ne suka ta yi kuma kullum haɓaka suka ta yi wallahi amma ka wani ma ya ta yi aji kuɗi ƙarƙashin garu ga wani na buƙata asibiti ba shi da lahiya to karanta mai dubu hamsin ya ta yi a mai ya sai magani kaƙiya kaƙi ba su kuma suna nan ba wani abu za ka yi da su ba don da kai Allah ya wadata ka baka da matsala abinci daga nan har shekara guda baka da matsala in ɗiyanka duk za su kwanta asibiti baka da matsala wani na can ɗane guda bai da lahiya yana buƙatar dubu hamsin ka ƙyara mai saboda jin takaicin kuma ka ba shi bai ba su baka sani ma ka taimaka mai ba ce ka taimaka mai kai tsaye ka bashi ba duka in baka da halin basuwa amma dai karanta mai alal aƙalli in dai yana da imani kuma kamar da annabi ambata duk wanda ya ci bashi yana da niyyar basuwa sai Allah ya taimake shi ko da wani lokaci ne sai ya maida maka bashin nan Allah subhanahu wa ta'ala shi ba mu ikon taimakawa to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce mi wa nadhiratun ila maisara to ainihin sai jikiri zuwa ga ainihin a samu yalwa wa an tasaddaqu khairul lakum amma ku yahi fa yahi muku alkhairi ku yahi ka gani wato an ce ayi jinkiri ma sai da ƙarshe Allah ce amma wa an tasaddaqu ku yahi bashin da kuka biya din khairul lakum yahi muku alkhairi sai ya kawo sai ka ce a kai basu Allah ai babu komi sai ya ji wani irin daɗi amma duk wanda ƙila buƙata ta sashi ya ma haison ka amsa don goyo yana mi yana buƙatar karawa don da ka ce kai kuka kore shi yasa ba a cika son ɗin ka ce ka yahi ba duk wani kora ce za ka yi Allah ya ce mi in kuntum ta'lamu inda kun san kan alkhairin da a ciki da kun yahi sai Allah ya ce wattaqu yawman
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allahu akbar daga cikin waɗanda na samu tabbaci game da wannan halayya ta jinkirtawa da yahe bashi da waye cikin manyan maluma akwai Dr. Idris Abdulaziz Allah ya ji kanshi da rahama lokacin akwai wani aboki na Alƙasim matashi ne a halin suna mai karatu gwargwaro nan Sokoto yake asada to yakan kai maluma ziyara lokacin zuwa na farko da ya fara inda Dr. Idris muna hira da shi ya ce ya malam ya kaza kaza ya ce wallahi kai yana ban labari yake cewa yadda ya zo bauchi kaza kaza ana ba shi labari irin alkhairan da yake yi ba ko masu fahimta guda da shi ba masu sabanin fahimta ya ce wallahi zai iya baka miliyan biyu miliyan guda da zaran ka je kai kasuwanci in dai ya tabbatar da matsaloli na an ka samu jarabawa ce abin da ya lalace shi da kan ne zai kiran kai ce wani fa kakka ji nauyi na yahi maka abin nan yana cikin ɗabi'un shi da ya ce sun shahara a nan bauchi hita mutum waɗanda ya ka taimaka maka za waɗanda masu bashi na ko harkar kasuwanci ko wani abu ya ce wala da zarar ya fahimci abin da matsala ta an ka samu hakikatan wala zai yahi maka lahakwar Allah shi cikin shi da rahama to sai wannan aya ta 281 kun gare muna ta kusan ban kwana da suratul baqara fa shekara ta uku kenan insha Allah ya Allah ya nufa kaga sai mu shiga Ali Imran to a wannan aya domin kenan saura mu aya shidda hago 286 aga suratul baqara to muna aya ta 81 281 Allah ya ce wattaku yawman wagga aya da zamu karanta malamai sun yi ijma'i akai ita ce aya ta karshe da ta sauka Allahu akbar ita ce akhiru ma nazala min alquran akwai maganganu da yawa game da wace aya ce ta karshe da ta sauka inda aka samu fahimtu daban-daban daga magabata amma dai sun yi tarjihin wannan wasu suka ce iza ja a nasarullahi wal fat ita ce aya ta ƙarshe eh sura ta ƙarshe ta sauka kaga ce sura kenan ba aya ba wasu suka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wasu suka ce ayan nan da a cikin suratul nisa aya ta ƙarshe yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala ko to amma dai wannan wasu kuma suka rarrabe suka ce eh to gehin wa'azi in dai wa'azi ce aya mai wa'azi to waga ita ce ta ƙarshe aya da ta yi bayani akan tambaya waccan ta suratul nisa aya da ta yi bayani akan hukunci kuma game da duk wani abu na hukunci yanzu ka an gama kawo wani hukunci ita ce al-yawma akmaltu lakum dinakum ma'ida amma dai jamhur sun hitahiya akan cewa wagga ayar da a cikin suratul baqara ita ce aya ta ƙarshe aya ce mai wa'azi mai jan hankali ga mutum Allah ya ce wattaqu yawman ku ji tsoron wani yini wani irin yini ba na alkiyama ba ba shi ɗaya ba yana ɗauka amma ku ji tsoron wani irin yini kenan individually kowane mai ji tsoron yinin da zai mutuwa shine ma'ana ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron yinin nan da za a maishe ku zuwa ga Allah kowa ya ji tsoron yinin da zai koma ga Allah kuma malamai suka ce duk inda balaga ga kaiwa ga aya ga ta kai babu wani dan adam da ya mutu da son rai ne ko ya mutu yana so kowa mai sai za a yadda ka zo duniya kawo ka an kai ba kai ka taho ba to haka komawa kama maishe ka za a yi kawo ka an kai maishe ka za a yi da aka kawo an ka'aza ga hannun mutane da za a koma ma ga hannun mutane za a koma lahfar wattaku yawman ku ji tsoron wani irin yini turja'una da za a maishe ku ba a ce za ku koma ba ba a ce tarji'una ba turja'una za a maishe ku ila Allah zuwa ga Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan a cika ma kowace rai abin da ta aikata kenan duk abin da ka gani to aikin kana wahum la yuzlamuna ba za a zalunce su ba ba a ƙara maka zunubi kamar yadda ba a rage maka wata lada da ka aikata Allah shi ba mu ikon jin tsoron gaini ba mu ikon tattali domin sa Allah ka sa ko da mutuwa za ta risko mu mun shirya mun yi shirin da addini a ce mun yi gwargwaro kuma sai Allah ya lullube mu da rahmarsa to lokaci ya karatu ko kuma ga aya ga mafi tsawo a tsawalu ayatin fil qur'an al karim mallam mahalata daura mata bana sun sun yi ta yin aya ga masha Allah ita ce muka sa a matsayin wato target dauran mu ta bana wadda muka yi akan ulumul qur'an cewa ana son a haddace ta a san ma'anarta to kuma alhamdulillah an yi iya kokari musamman malam Umar Kwalfa Allah ya saka mai da alkhairi da haka yana ga masu bibiya alhamdulillah da yake mutane na kokarin saurarawa Allah subhanahu ta'ala ya samu tarayya da mu da su a cikin lada da na kusa da nesa gaba daya ina ga saboda yawan ayar ba za mu samu kutsa ta ciki ba yanzu amma dai za mu ɗanyi tsokaci kaɗan game da ita gobe Allah ya so sai ya zama mun tashi kai tsaye ga tafsirinta to kun ga ƙarshe ƙarshe ayan da muka karanta sun yi mana bayani akan bashi ba a hana ka bi haƙƙinka ba ko ka anshi bashin da aka biya ka biya ba a hana ba amma dai kullum musulunci na nunar da mu aka abdaliya shin na farko ma dai kama ya dare ka ba da bashin duk wani din ko bashin bai ba su kaga matakin farko kenan to in kuma ka ba su din to ka rinka jinkiri ka rinka yahewa amma ba a ce duk wanda ci bashin ka ba ka yahe mai ko ka yi jinkiri a ba a ce haka nan ba shari'a ba ta matsar da kaiwa yawwa to haka musulunci yadda ya kula da haƙoƙan wanda aka bi bashi in kun lura to sai kuma nan ayar ga za ta nuna mana lalle ka bi haƙƙinka ka kula da haƙƙinka ta hanyar rubutawa saboda mutum gara da magare wa kana al-insanu aksara shay'in jadala Allah ce dan adam ya fi kowa gardama dan adam bai yadda ba shi yasa aka ce dullahin mutum inda za a bari ya magana sai ya kawo hujja ya kare kai don ga shedan bai da gaskiya ko killi amma sai da ya kare kai ne da hujjoji na banza don haka inda za a bari mutum ya magana ko kisan kai sai ya ce ai wallahi kaza kaza sai ya kawo hujja ya sa ranar alkiyama Allah yake cewa sun malamta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki Allah ce matsalar su mutane ranar alkiyama za su rance ga Allah su ce wallahi Allah ba mu shirka ba kadima wannan duniya ba abin da su amma lahira wallahi dun da an ba su baki za su ce wallahi ba mu shirka ba shi ne Allah ke ta yau mai ba'athuhumullahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum ranar da zai tayar da mutane sai suwa Allah rantsuwa wai kamar yadda nan duniya suka ruɗa ku da rantsuwa to Allah za su rantsuwa da wa za su rantsi Allah ce kamar yadda nan suka muku rantsuwa sai ku yadda ko su muku rantsuwa domin su ruɗe ku haka za su kokarin su yi convincing Allah ta hanyar rantsuwa to Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace to wannan aya da za mu karanta ta kunshi hukunci-hukunci game da rubuta bashi da shi mai karba da wanda ya basuwa da wanda za a ba da kuma shaidu domin a kiyaye haƙƙin ka kai wanda ka ba da bashi saboda mi duk abin da an ka rubuta kamar yadda balarabe ka cewa ma kutiba ƙarra wa ma hufiza farra duk abin da an ka haddace ta yaya kai a cewa ne ya haddace amma yanzu ya ta yi ana samun haka na sosai komai haddaka ba a dogara da haddaka shi yasa ƙa'idar hadisi sahihi dole sai ya zan ka haddace shi sannan kana da shi rubuce lokacin za a rubuta ƙur'ani zai da bin sabi sai ka zo ka karanta haddace sannan ka kawo ta rubuce sannan a rubuta cikin ƙur'ani ba a dogara da hadda hadda ko shi tana shafiya tana iya deceiving of brain a same shi ka ruɗe ka mance ko ka yi kaza ko ka yi skipping ko ka yi kaza kuma babu wani alaran ma duniya ga babu shi challenging ne ka je ka sawa duk kwamfilin ƙur'an babu wanda ya karanta kwamfilin ƙur'an da ya duka kowane akwai ma lokacin da ya zama da wani abin ga kowane duk ƙurawa dangane duniya akwai kurakuransu da yawa a cikin alkurani hidda mutum na najeriya kusa yadda ake cewa shi ma ba tsaye aka yi ba kusari ɗaya ne aka ce ba a samu wani kuskure ba za a ce amma dai babu wani ƙari'i su shurayin su su dai su wane ne kowane akwai inda suka yi sikifin ko suka yi wani abu haka wanda zaka ko su ma manci inda za a faɗa maka zaka abin gansu sosai to haka riba ƙur'ani to shi da kima ƙur'ani ne musamman to duk wani abu haka yake ba a dogara da hadda ai shi yasa kake ganin duk ƙwarewar limaman harami ba su taɓa hudu ba haka nan ga kai ka kalla da kyau inda kana biya za ka ga yar takardar su ka kosan dai don da duk hudu ba saudiya ba ta wuce minti goma sha biyu zuwa ashirin duka amma mu hudu ba mu zai ga ai awa guda kai eh hudu ban najeriya sai ai awa guda ta baki wani ce kai ka game da fassarar ga yace ai nan na aka sussuke komi hudu ba duk bata wuce minti goma amma an zo ga fassarar hudu ba sai ka ga limami yayi minti 40 shi na zulala kuma abubuwan da ya faɗi ko bai faɗe su cikin larabci bai faɗi ba da larabci Allah ya samu dace don haka jama'a wannan ayat ta wani bayani akan ah, bashi da rubuta shi annabi ya faɗi wani hadisi wanda ke da alaƙa da ayar yake cewa farkon wanda ya fara jayayya ya faɗi abu da baya zo cewa bai ci ba annabi adamu an fahimta hadisin yana cikin eh, al-musnad na imamu ahmad hadisi na 2270 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta hanyar abdullahi ibn abbas yace lokacin da wagga aya ta sauka ayatul daini ah, to menene an samu amintuwa tsakanin mutane sun bada bashi da juna kuma a ce sai an rubuta sai annabi ya faɗi wannan hadisi yace farkon wanda ya jayayya ya ce abu da baya canza shine annabi adamu shi yasa yan adam suka yi gado lokacin da annabi adamu ya Allah ya halicce shi to Allah ya taba kirjinsa wato bayansa sai zuri'arsa suka hito aka gwada mai zuri'arsa ga sunan to daga ciki sai kama kallon zuri'a ce yan diyansa sai ya ga wani mutum wanda ya burge shi shine annabi Dawud alaihi salam sai ce ya Allah wane ne wannan kuma sai aka ce dan danka ne Dawuda to shi annabi Adamu dama Allah ba shi shekara dubu zai yi in ya zo duniya shi ko annabi Dawuda zai shekara 60 sai annabi Adamu ya ce a shi wanga Allah shekara nawa zai sai aka ce shekara 60 sai ce ai so yi mai kadan na ba shi cikin nauni da adda kusan dubu na ba shi 40 ya ƙara sai ya ko 100 eh tau sai ku an ka rubuta sai Allah ce to a kawo takarda a rubuta faka taba alaihi bidhalika kitaban sai Allah sa an kai rubutu wa ashhadu alaihi almalaika ya sa malaiku su ashedu ah ai Allah subhanahu wataala bai bukata sai haka amma ya haka saboda koyar da mu sai zaka ji Allah ta inna kullu shay'in ahsaynahu wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba komai mun rubuta shi to falamma hatudira adamu lokacin da adamu ajali ya kare la ilaha illallah walau ishta alfa ko summa alfan labudda min yawmin tasiru ila alquburi da zaka shekara dubu a ƙara maka dubu wallahi sai an yi lokacin da zaka shiga kabari nan take watatul mala'ika mala'ikan mutuwa sai zo inda annabi adamu sai ce to lokaci fa yayi domin babu wani annabi da za a karbi rayuwar shi face an sanar da shi sai ce a innahu baqiya min umri 40 aman ai shekara 40 da rage ina lissafi ai faƙila lahu sai aka ce mai innaka wahabta halibnika dawuda ai to ka ba annabi dawuda tun lokacin qala ma fa alta cha ni kam san ban yi ba ina ya isa manciya dan adam mantuwa gari ya isa manciya fa abrasallahu alaihi alkitaba sai Allah ya ce to a dauko wannan littafi ko da an ka dauko sai ga ya rubuce to ga gani to da ƙarshe dai Allah ya cike annabi Adamu din shekara dubu shi kuma dawudu an kama mai ɗin an haƙara mai cika shekara ɗari mahallin shahidai mi rubutu na da muhimmanci ta haka gobe sha Allah za mu ci gaba da wannan kuma ita ce aya mafi tsawo a cikin alƙurani shahi guda ce su kutum al'ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah